بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ƙara hada mu a yau alhamis a sha biyar ga watan jimadar ula shekara ta dubu da arba'in da bakwai wanda dai da shida ga watan nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabun tauhid na muhammad ibn abdul wahab muna babina babu qauli ma sha Allah wa shi'ta mala yace wal ibn majah ali tufail akhi aisha al ummiha qala ra'aytuka anni ataitu ala nafad min al yahudi qultu innakum la antum al qawm laula annakum taquluna uzair ibn Allah قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بها منكم من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده فيه مسائل wani hadisi ma da ya ce daga ibn maja daga kufail dan uwan aisha ta bangaren mahaifiyarta ya ce na ga a mafarki kamar na gitta wasu gungu na yahudawa sai na ce musu kukan dai madalla da mutane ku ba dan kuna cewa uzairu dan allah ne ba sai suka ce kuma madala da ku ku musulmai ba dan kuna cewa abinda ubangiji abinda Allah ya ga dama Muhammad ya ga dama ba sannan sai na ƙara gitta wasu mutane daga cikin nasara sai sai na ƙara ce musu ku dai madala da ku ba dan kuna cewa almasihu dan Allah ne ba sai suka ce kuma dai madala da ku musulmai ba dan kuna cewa abinda Allah ya ga dama Muhammad ya ga dama ba balamma asbahtu a lokacin da na waye gari sai na labarta ma wanda na iya labarta ma sannan sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na na faɗa masa sai ya ce ka ba wani labari ne sai ya ce eh qala fa hamidallah wa asna alaihi daga nan sai ya hamun bari ya gode ma Allah ya yabe shi sai ya ce amma ba'du bayan haka fa inna tufaila ra'a ru'ya lalle tufail yayi mafarki akhbara biha man akhbara minkum ya labata mu ne ya labata ma daga cikin ku wa innakum qultum kalimatan hakika a baya kuna faɗa a baya kun faɗa wasu kalmomi kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha kaza da kaza ne ke hana ni in hana ku wala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad daga yau kar ku ƙara cewa abinda ubangiji abinda Allah ya ga dama Muhammad ya ga dama walakin qulu ma sha Allah wa wahdahu sai da ku ce abinda Allah ta'ala ya ga dama shi daya kar ku hada ni da ni da da ni da Allah wannan duk bayanai da ya kamata a yi kusan an yi shi hadisi ne da kamar da malai ya faɗa ibnu maja ya fitar a cikin sunan da imamu ahmad da imamu darimi da abu ya'la al-mausili ta hanyoyi suna fitarwa ta hanyar abdul malik ibn umair daga rabi ibn hirash daga al-tufail ibn sakhbara yanda aka ji shi aka wannan shine hadisi isnadin shi da yake da shi da kyau da imamu ibn maja ya fitar da ruwayan ta hanyar isban ibn uyaina shi sai yake fitarwa daga abdul malik daga rabi ibn hirash daga hudayfa malamai suka ce wannan kuskure ne ibnu uyayna yayi duk da girman sa da kuma wato tabbatar sa ilimi Hammad da Shu'ba da Abdullahi ibn Idris da sauran malamai duka sun ruwaito hadisi a matsayin hadisi na Qufayl ibn Sakhbara ba hadisi na Hudayfa ba Qufayl ibn Sakhbara kamar da muka shi a farkon ruwaya aka ce dan uwan Aisha ta bangaren mahaifiyarta sunan babansa Abdullahi ibn Harith ibn Sakhbara baba Quraishi bane al-Azdi ne ɗan ƙabilan azumi amma tare da haka dai suna da yana da wato yankwataka da aisha ibn abdulbar da shi da waninsa bal gabaninsa ma su Muhammad ibn Umar al-Waqidi da ire-irensa manyan malamai da tarihi sun faɗi cewa mahaifiyan Al-Qufail ibn Abdullah ita ce ne mahaifiyan Aisha Ummu Ruman shi mahaifin Al-Qufail shi Abdullah ibn Al-Harith ibn Sakhbara shine yazo Makka to da yazo Makka kusan Larabawa suna da al'ada na wato muhalafa yin kawanceceniya da za su zaɓi wani abokinsu da suke jin cewa suna da zumunta tsakani sai su to ni da kai mun zama ɗan uwa mun kulla ƴan uwantaka na gari da kuma duk abin da shafe ni ya shafe ka to wannan larabawa suna yi saboda yalwata yanayin zumunci to haka yana cikin auren umuru man shi baban shi baban kufai din sai ya rasu to da ya rasu sai kuma abubakar da yake abubakar dan ya yi muhalafa da shi da abubakar abubakar kuma sai je ya aure wannan matar saboda ya rike masa mutuncinsa da gidansa wannan za ku ga har bayan musulunci musulunci bai ci su daidai wannan abun ba so dama za ka ga sahabbai sai ka ga mace ɗaya ta yawo cikin gidajen sahabbai sun kai hudu ko biyar saboda yadda su suke ganin abin ba wai cikin zumunci ne wanda masu duk da mu yanzu kaga al'ada ta sha bambam mu al'ada a nan in zama wani ya mutu abokin shi ya aura ko dan ko kaninsa ko wansa sai a jinga jin wani dan kaikayi a zuciya amma su larabawa haka suke yi kuma wannan hanya ce da aidacen ma hatta bandi da din suna yi da sauran suna gado wa juna wannan hanya ce da larabawa suka rika yi wajen su kare yalwata zaman lafiya da zumunta tsakanin su kuma wannan ya taimake su ya taimake su wajen yaki ya kuma taimake su wajen duk inda suka tafi ko da sun yi nisan wuri nisan kiwo to sai ga mutum ya je gari ko bai rasa inda zai je sauka ba yana ma da wanda yake in mace ce za ta iya wato zai iya shiga wajen ta ba sai ta sa hijabi ba wannan ya kamata din aka bi irin wannan gaban yanzu a rika yin bayanai saboda yanayin da Allah ta'ala ya kawo mu lokaci na da zarar an karanta wasu abubuwa haka sai mutum ya dauki abin da ya gani a littafi ya fasara shi a yanayin waƙin da yake da shi a yanzu a yan rayuwa da muke da shi a yanzu larabawa su suna gadan irin waɗannan abubuwa suna gadan zuriyoyinsu a irin wannan za ka ga daga cikin hanyoyi banda wannan hanyar na wancan gidan wannan da gidan wannan sun kulla kawance za ka ga banda shi akwai shi kashi wajen shayarwa wajen shayarwa za ka ga shayarwar nasu sun faɗaɗa shi ba kawai wato mutum ne zai zana kawai a gidansu kawai a nan za a shayar da shi ba zai je gidan wasu shayar da shi zai je haka saboda a sami irin wannan irin wannan wato zumuncin ya karfi ita kanta Aisha ai akwai masu shiga wajenta wanda daga baya alaka ce ta hada su ta shayarwa amma sai da bika ta shiga wajenta ba in ba ta lilibi ba zaka ga daga cikin wanda yake shiga wajenta akwai yan uwanta na shayarwa ba za na kuma hana ta ba sannan kuma banda wannan kuma akwai wanda daga baya ta ummu kulthum yar uwarta wanda abubakar ya rasu ya bari ana da cikinta aisha kawai lokaci in ta ga wani na son tun yana yaro karami ana bukatar yi ilimi ana an miji da rasa ana ana jin cewa wani wani zai ilimi sai a tura shi wajen ummu kulthum sai ta shayar da shi inda shayar da shi shikenan daga nan sai kaga aisha ta zama khalasa kenan ta zama innasa kenan zaka zai iya shiga wajen ta kai tsaye shi zaka ga wani lokaci a cikin hadisi cikin sahih muslim abu salama ya ce da ni da wani dan uwan aisha na raba'a mun taba shiga wajen aisha mun shiga wajen aisha kuma a hadisi ga aisha ma bata ba wai ta ta sa shamaki tsakani ba ga mutane galibi yanzu muke kawo wannan saboda kar wata harka zai kana ka irin wannan kai tsammanin kai al'adan ka ne yanzu kai na bahaushe kawai sai ka ce kawai ai an yi fasikanci an yi mai an yi mai an yi mai duk wannan bai taso ba kai ne baka fahimci yanda al'adan yanda su suke ba inda za ka ƙara fahimtar yadda larabawa ke irin wani ita kanta aisha salim dan gidan abdullahi dan umar ya daga cikin fuka hausa ba manyan malamai na madina to salim san da yake yaro akwai lokacin da aisha ta taba cewa ya tafi wajen wannan wata ta umar kutu ta shayar da shi to da ta je wannan yana cikin motsa ruwayar da ta je da wato shi wannan salim aka kai shi sai aka yi shayar da shi na ɗaya na biyu na uku cikin iko Allah kuma sai ita kuma mutum sai rashin lafiya so sai bata ƙara shi shayar da shi ba shi shi salim yake cewa فلم أكن أدخل على عائشة من- من أجل أنها لم تتم لي عشر ركع- آه، رضعات sai na koma ba na shiga wajen ban iya shiga wajen Aisha ni kadai ba tare da hijabi ba saboda ba a cika min wannan shayarwan kwal goma ban dan da ake bukata ba ya shaya shaya shaya saki shaya shaya shaya saki har sau goma shi Salim duk da girman sa ilimi a to shi bai samu dama irin yadda su Abu Salama suka samu ba Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf sun dinga shiga wajen Aisha babu shamaki a yanda Urwa shi ma zai shiga to shi ma ka Abu Salama zai shiga amma shi Salim bai samu wannan daman ba to kamar yadda na faɗa in wannan ya tabbata to ya kamata ka fahimci cewa duk abin da ka gani a cikin nususan shari'a ina irin waɗannan ka ga ka ce wane ya shiga wurin wance ko wane wance ta shiga wurin wane ba tare da wani lalabi ba ko wani abu irin wannan da za ka iya gani a cikin hadisai a to ya kamata ka ka ka ka ka yi irin wannan fasarar ka fahimci wannan al'ada na larabawa ka fahimci wani cewa larabawa suna da irin wannan al'ada na wato ta yadda idan wane sun ga alamar akwai larurar wane sai ya shiga wurin wane to suna da dabaru da suke wajen sai su karya wannan baharamiya din wannan abu da zai ce za zai sa a ce ba zai shiga ba saboda wannan to sai a karya suna yin wannan saboda haka to ko da yanzu misali ba a ruwaito wata ruwa- wata ruwaya ingantacciya ba da da da da take nuna cewa wani ya shiga wajen Aisha ba ta lullubi ba to mutakar ka da hadisin cewa Salim duk da kusancin shi da da gidan Abubakar Siddiq da kuma kusancin shi da da kuma Aisha da kuma yadda Aisha ke girmama iyalan Umar zai iya shiga wajen Aisha saboda ba a cika mishi wannan goman ba to kaga in kaga wani ya shiga to tabbas ba sai ka samu wani isnadi ba ba sai ka wani ya maka wani bayani ba ka san to kawai wannan akwai dalili da ya sa shiga wannan baka bukatar sai baka bukatar ka ce wannan wai dole wai wai wai ina a wata riwaya aka samu sai an samu wata riwaya bi naqli adlin an adlin mithlihi ka ce wai dole sai an sami a sai ka tsaya ka rike asalin da ka sani na Larabawa al'adar su wanda wannan shine urfin su a abin da aka sani cewa mutukar mutum ah, wato mace wani ba ba muharramin ta bane to ba ta bari ya shiga wajenta wannan wannan al'adar su ne haka suke in kuma kaga har ya iya shiga to wannan ko da ruwaya ko babu ruwaya waɗannan ruwayoyin kawai su maka jagoranci wajen cewa lalle wannan ko na ko na samu ruwaya ko ba samu ruwaya ba to wani na nuna cewa wannan muharramin ta ne kawai tun da gashi har an samu wasu ba sa shiga saboda me saboda shi ba muharramin ta bane kuma bai samu an shayar da shi in shayar wanda zai zama ya halatta shiga wajen ta ba wannan dai yana daga cikin abin da abin da ya kamata mutum ya rika ganewa Ah, akwai abin da eh, saboda yanayin shahararsa a wajen larabawa ba ba su ma damu da shi a lokacin su yi saboda yanayin shaharar shi ba su damu su ɗauko maka ruwayan ba wataƙila da an a yanzu ne kaga sai su ringa ɗauko wani ruwayoyi tunda sun san cewa akwai wasu ɗan akwai wasu hausawa wanda duk abin da suka karanta su suna yin ma- wato addini fasara fasara ce ba haushin fasara da da inda yanzu ne sai a maka haka to amma yanzu in ka in ka san cewa ah, al- larabawa suna da faɗan zumunta tsakaninsu duk wanda kaga yana shiga to akwai dalili kawai da yasa yake shiga to ba ko babu isnadi ko kuma kai baka samu isnadin ba ko kuma ma an sami wasu daga cikin malamai sun ce eh ko dai yana shiga ko dai wato dan uwanta ne ta fuskar raba'a a ba dan uwanta ne ta fuskar raba'a ba a ai wannan dan uwan- a- a- ana ta sabani ana ta sabani wajen tantance alakar to wannan ai suna sabani ne wajen wace mece ce alakar amma ba menene yasa ya shiga ba shi ya shiga wajen wannan matar ba wannan in ka samu irin wannan waɗannan abubuwa sai hankalinka ya kwanta kuma wato eh, sai mutum ya samu basira ya samu kubutaccen zuciya duk wani duk wani nasi da ya gani ba zai zama wannan bayan Allah wanda aka san ba sa zuwa da san zuciya ba ba zai musu gudan fasara ba wannan dai yana daga cikin abin da ya bayu kaga daga baya wannan hadisin ummu haram da wai an dinga kawowa ana san ana yi a a rika yi mutum munanan fasara ana fasarawa fasara ta Hausawa kawai mutum gardi ba ba abin da ya sani sai ya dinga dauko abubuwa kawai na mushi fasara fasara na Hausawa shi kuma a Qur'ani Qur'anin Arabiya aka ce ko Qur'anin Bahaushe aka ce Qur'ani Balarabe ya littafi ne addini na jin- addini na na na- na Larabci saboda haka cikin da Ubangiji sharafa Laraba kuma sai ya saukar da shi da a- aka tabbatar da wasu daga cikin al'adunsu to wannan shine na tsaya dai nayi wannan saboda yanayin yanayi abubuwan da ake ciki a ƙasa da abin da aka gani yanzu shikenan mutum zai iya zuwa ya nuna manufa ya ce a shikenan wance ta wani ya shiga wurin wance bazalla ya shiga wajen ummu sulai ya shiga wajen ummu haram dan me zai shiga Ba- malamai duk sun yi sabani sun yi sabani wajen cewa uh, uh, shi me ya alaka shi da ita ai sabani ne babu tabbas ai duk wannan baka bukatan wannan in kasancewa dai ba a shiga sai akwai dalili yanzu sabanin da aka yi yanzu ana kan sabai mutunta cewa ne to kuma kamar da na faɗa abin ya shahara ne sa larabawa ba sa ma ɗauko wannan ba sa ba sa maka nakali ma saboda shahararsa akwai abin da yake bisabi shuhrati qad istughniya bihi an al-isnad qad istughniya bi shuhra an al-isnad an riga an wadatu da abin da ya shahara ba sai an kawo kone isnadi bi naqli adl an an adl mithlihi ba saboda haka dai Abufail ibn Sakabara dan uwan Aisha ne ta bangaren mahaifiyanta a gashi abinda malamai ke cewa ba yi da wani hadisi in ba wannan hadisin ba duk da zamansa da ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jimawa da yayi amma babu wani hadisi da aka kiyaye cewa Ufayd ibn Sakhab ya taba bayarwa shi sai wannan hadisin kacal duk da yana da aya kuma malamai to waye to to kaga wanda ke nuna maka cewa shi majahidi bane yana da aya malamai amma kuma ba a kiyaye cewa ya taba da wani hadisi ba in ba wani hadisin shi kadai ba kamar Imam al-Baghawi da Imam al-Mizzi a cikin Tajib kamar ya faɗa al-Mizzi yana cewa rawa an annabi sallallahu alaihi wasallam hadithan ya rawaito daga manzana hadisi ɗaya tal shi ne aka iya rawaito ba ana maganar wai shi ne kawai abin da ya yi sani ba amma shi ne abin da aka rawaito kawai daga wajen shi saboda ta'ila shi kasa a gacin sa baya kawai da yake girma sha'anin ba da hadisi kan manzana yana gudun kai ya mashi kuskure mu ba kamar mu ne ba har ma a cikin tabiya za a ga akwai da za a ga su ba sa ba da hadisi sosai za a ga fatoyin su ne manyan malamai a kasar su a lokacin ba ba sa ba da hadisai sosai in ka za ka ga hadisai na Imran ibn Hudayr da aka ji ana cewa bai wuce guda goma ba ja Ali bin Abdullah al-Madini bai wuce guda goma ba kuma shine babban limamin Busra a lokacin amma duk bai wuce guda goma ba dan aka duba ka duba ka ga Alqama ibn Waqas al-Laythi hadisansa tsiddigan ne ko manyan tabi'ai ana magana manyan wato malaman tabi'ai su ake kawowa wani yana tsammani yanzu yawan magana shine ilimi musamman mu zamanin yawan magana duk abin da aka yazo kawai ya tattauna ya tattauna shi kuma yin shuru din nan to wani alama yana cewa mutum ya ya cika ya tambatsa har ma yana jin shakkan ilimi eh magana kan ilimi saboda ya riga sai da ilimi yake da zamiya eh so yawan magana nan ba wai ba alama ce ta ilimi ba wani lokaci gani bai zama alama ne na jahilci in ba haka ba da yaushe mutum yake da lokacin ilimi lokacin tattaunawa sai ka ga awa shida hudu awa shida ya yi muƙabala bayan nan ya je ya huta ya ci abinci ya sake dawowa da daddare an zo sake zuwa an ce akwai wani fashin baki ya yi fashin fashin baki bayan nan da safe ya ta to ina ka je ka tafi kuma mu a kasar nan baka jira baka ce kai wani mutum ne wanda Allah ya maka baiwa a a a zaka ce kaza ka tashi irin Ibn Taymiyyah tun kana yaro Allah ta'ala ya sa ka haddace kusan ilmuka da yawa a mu kowa ya san yadda muke rayuwa rayuwa muke yi muke shan wahala muke haddace karin addini da katin boko katin boko ma diya cinye mun mutane lokaci iya cinye lokaci kusan da kira ke yi saboda haka ka ce ma wai kai tun kana wa ɗanyen shekarunka tatin da biyar arba'in wai ka ce wai kana ka iya magana kan komai da komai ma baka isa ba yaushe ka je ka ilimin duka duka duka lokacin naka nawa nawa ne duka banda banda kuma dan zuwa aje aje facebook aje a yi mintoci a dan shiga wasu aje a mintoci kuma duka ce waje da aka wai kana da maka tattauna kan komai ya kamata jama'a barka kan adalci shiru wannan alama ne na cika hankali mazala a wannan hadisi cewa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza ana anhaakum anha ce kuna kun faɗi wasu kalmomi a baya fa kaza da kaza suke hana yake hana ni in hana a malamai sun cire daga wannan bangare na wannan wannan magana na manzon Allah cewa kaga shi ma sha Allah wa sha Muhammad ba shirka ne babu ba mazala babu yanda za a yi shiru akan shirka babu ba amma kuma wannan bai kuma kore ya zama shirka kalmi ba dan kawai ne ce wai tun daga shi ma ana iya bari a shi wani lokaci ana iya bari a'a ai gashi yanzu an hana yanzu saboda a lokacin ai kamar yanzu ne lokacin da aka wani zai ce shan giya sai da aka zo kai mataki mataki to yanzu bayan an haramta ko sai ka ce yanzu za a koma kuma bayan shan a'a sai da a dauke kashin al'amarin kuma saboda yanzu gashi an hana a to amma tun da har dai manzo Allah ya yi shiru Allah ta'ala kuma ya tabbatar da shi akan wannan shirin ya yarda mu mutane tarbiyya to wani nan na muka cewa wannan ba shirka ne ba saboda daga abin da sai aka aiko manzo Allah ma shine shi kan bai ba yanzu a yi shiru ba laraba babu abin da su ga mushi ba su su su su yan washe qurayshawa wanda suka hada jini da shi ma zuwa za su yi su ce to in kuka je in kuka shiga cikin wurin wannan yaron namu wani mutumi ne da ba shi da hankali da kaza kaza kaza su mushi mushi ta mun sharri amma manzo Allah bai ki ba bai fasa ba kullun zuwa yake a gaban su a gaban mutane ce qul la ilaha illallah tuflihu ku ce babu ambata da gaskiya sai Allah za ku rabauta bai fasa faɗan wannan ɗin ba to kaga a babi na tauhidi na shirka babba mazala baya yi shi amma tunda har maza Allah ya ce kaza da kaza na hana shi ya hana sahabbai cewa masha Allah wa sha'a Muhammad to wannan ishara ne zuwa ga cewa wannan ba shirka ce karama kuma ai maza Allah dama ma ya riga tabbatar cewa shirka shirka din dai tunda a hadisi da Yahudi da muka fara karantawa hadisin Qutaila ai gashi ya ce innakum tushrikuna a wata riwaya innakum tunaddiduna kuna yi ma Allah kini kuma maza Allah kuma bai ce kuskure ne ba ila iyaka dai shirka ne karama shirka karama kuma bata kai shirka babba ba shirka karama shine kamar ce idan wani sarki ko na baka mutum wannan shirka ce amma ta fitar da mutum daga musulunci a to sai dai anan in tunda manzo Allah gashi har ya kifa da ya ki hana sahabbai sai daga baya aka iya da musu tarbiya to menene wato sakamakon sahabbai da suka rasu gabanin wannan hanin duk wani sahabi da ya rasu kafin a zo a haramta a haramta wato shi cewa masha Allah wa sha'a Muhammad wanda ba za ka ce ya wuce yawan shi karama ba ai Allah ta'ala baya baya baya daukar mutane alhaki sai lokacin da ya gargadi ya zo musu maza Allah cewa aka yace la umbirakum bihi wa man balag saboda muku gargadi da shi da kuma wanda wannan Qur'ani ya je masa wannan sakon ya je masa tashi kaga shi inzar wato a dauki alhakin cewa maka gargadi za ka samu alhakin wannan gargadin in baka yi ba to in sai ya isan maka to idan bai isan maka ba shi kenan su kuma a lokacin wannan sakon bai zo musu ba Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan haka Allah ne ya tabbatar da shi cewa ya yi musu tarbiyya a haka saboda haka duk wanda ya mutu a lokacin ya mutu baya ko shirka kamar wanda ya mutu ne yana shan giya misali a cikin su kafin haramta wannan baka cewa yana da wani alhakin wani shan giya a'a ai ya riga ya mutu kafin wannan wannan wato razarin ya zo da haka wannan ba zai zama ba zai zama wato matsala a imaninsa ba saboda daga cikin sharadin ubangiji ya kawo mutum da alhaki shine a sama wato bulughul hujja hujjar ta je masa a lokacin da yake raye a har ila yau dai to za a za a iya dauka daga wannan maganar na manzo Allah da kuma kasancewa manzo Allah bai bai yi razani wato bai hana sahabbai da wuri ba wannan shirka karaman shirka karaman za a iya dauka wajen cewa Allah ta'ala zai yafa shirka karama in aka yi ma ko da ma wato mumin ya je game da shi a haka a kusan mun faɗi akwai saɓani na malamai wajen cewa shirka karama ubangiji na yafewa ko baya yafewa akwai saɓani na malamai akan wannan a su ibn taymiya suna ganin har shirka karama in ba tuba aka yi ba to ubangiji ma ita kanta ba zai yafe ta ba to wannan abin da manzo Allah ya zo ce kaza da kaza ki hana din hana ku tun daga shi da har yana wani abubuwa wato sun sa bai hana su ba za a iya ɗauka daga wannan aiki na ma'aiki sallasin wajen cewa a shirka karama ta shiga cikin abin da take tatal mashi'a na Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ya cikin duna zalika wannan ba za a dauki ba za a dauki wannan wannan dalilin haka ba saboda ai wannan kamar da muka faɗa wannan hanin ya zo ne bayan gargadi to kuma duk abin da sahabbai suka yi kafin gargadi wannan ba za ka ce masu wato suna da wani alhaki ba da shi wanda yake ya riga ya rasu kafin wannan gargadin ma ba bai ma yi laifi ba shi saboda me saboda Allah ne ya tabbatar da ma'aikinsa akan cewa kar ya hana ma'aiki da ya ijtihadi ya ki hanawa shi kuma Allah ta'ala sai bai ga dama ya ce masa daga yanzu ka hana ba sai da bar wani lokaci aka yi taqriri man Allah ta'ala ya masa saboda haka tunda ubangiji ya tabbatar to shi kanka ubangiji ya yarda cewa abin da aka yi wannan dai aka yi abu mutane tarbiyya wannan amfani kuma wannan a wajen malamai sanin irin waɗannan abubuwan shine kai ma yayin da aka koma hali irin halin makka ko hali na tarbiyya na al'umma mutane sun saba da wata da wani sabon Allah wanda ya zama sabo turken wawa to shikenan kawai kai ma sai ka zama kai ma sai ka zama wato a yanayin da kake mu'amala da mutane kai ma kana musu tarbiyya yadda matsala ke musu a nan alula ga kufail ya yi mafarki ya yi da yi mafarki sai ya garzaya wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya tabbatar da mafarkinsa shin wannan yana nuni cewa ana iya ana iya aiki da mafarki bayan da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma wani yanzu misali zai iya mafarki kawai shata ce ya yi mafarki ga wata salati nan ko ya yi mafarki ga wata sabuwar sallah ko ya yi mafarki ka kaza ka kaza ka kaza ana iya yi to kaga dai kufai ran wajen wajen maza Allah yanzu eh zamanin maza Allah ne wannan baka da labarin zaka zo ka ce wai yanzu za ka yi mafarki mafarki wanda yake zai lazumta ba sai ka yi aiki na'am yanzu ana yin mafarki na mubashirat mafarki da zaka ga a ce wani da ya rasu an mushi mafarki an gashi a cikin wani hali na mai kyau wannan zaka ga wani yana ganin wai in aka faɗi wannan maganar wai kamar wai an shiga hali wani sufanci a ka je ka duba duk wani tarajin in ka gani na malamai duka zaka ga da zarar ya wuce ga an ce an yi wani mafarki mafarki masu wanda ke na sa rai an yi mafarki na sa rai a kansa to wannan wai dan kawai dan wani bawo Allah ya rasu kawai ne zai wuce baka yi mafarki da bayan Jafar ya gashi kama mai kyau wannan ba za ka ce to kaga za ku shiga cikin halin sufaye kuma a wannan ana yi wannan musulunci mubashirat ai kaga wannan baya lazimta aiki in ka ba ta in ka ba ta labari ka ba ta labari kace na ga malam wani kama mai kyau wannan sai dai ka sa rai amma wannan baya lazimta wai za ku yi aiki sabo amma duk mafarkin da ya lazimta aiki to mutukar sahabbai sun yi irin wannan kamar barki da aka ne kiran sallah ba sahabi ma ɗaya gani ba a kaga zuwa suka yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi sai da suka je wajen sai ya sai sanfi ba abin kaga shi ma kamar kufail wannan sai da ya je wajen manzo Allah sai manzo Allah ya mishi tambi ya sa mishi hannu yanzu ba mutum ba shi da dama kawai yazo ya ga tunda manzo Allah yanzu babu shi ya riga ya wafati ya koma ga Allah ya rasu ya mutu wani bai san a ce ya mutu ba mutu ai ba innaka mayitun wa innahum mayitu wannan mata aka ce ya mutu ya kuma ga Allah to yanzu babu mutum bai da dama kawai zai daga ya je ya zo cewa yanzu yayi mafarki ga wani sabon salati ga wani sabon sallah wannan mafarkin ayi mafarki cewa manzo Allah ayi mafarki aka gani ya ce in aka yi sadaka a biyu lokaci kaza to sai dai dama walha ce kai kagan ya ce kai walha ba za ka yi da mafarki ba za ka yi dan dama can walha tasha mashru'i ne kawai dai watakila da kai ne baka walha sosai ba za Allah sai sai ka gani shawa barki ya ce ka je ka kai kamar mutum ne baya ba baya sallar jami shike ne sai mafarki mazalla na cewa ka je ka rika sallar jami to kaga wannan yana zai sallar jami ne saboda saboda mafarki sai dai karin karfin gwiwa kawai amma ba da mafarki ba dama wannan mashru'i ne an riga an shar'anta masa tuntuni saboda haka a wurin magabata ai kaga daga baya sun daina yin aiki da mafarki da suke yi ko ba za ka ce wasu ma wasu yi mafarki da matsala ba su suka san shi ma sun san shi kan san kamar nisa za ga duk malamai sun ijma'i akan cewa masadiru tashri hanyoyi da ake samun shari'a shine kitabu da sunna da ijma'i ba za ka ji manamat ba ko ka tabbata an ce akwai manamat sai da wajen sufaye kai an ce akwai mafarki sufaye suna ƙara akwai mafarki tare da hanyoyi da ake samun shari'a kawai mutum ya ce yanzu ba ma magana mafarki ba mutum ma ruwata zai ce shi ya gaba za Allah ya fita ba ganin shi ba sai bayan shiga dubu aka haife shi amma zai ce wai wani mutum ya gani a to kaga wata kila ajali ya gani tunda ai ajalin tunda shi bai taɓa maza Allah ba ne tantance a kamar masu sun ga annabi habib a baka yi baka ce wai duk ƙarya suke yi yasa ga ajali yanzu misali kamar dan adam ne kawai zai ce maka shi annabi ne shi kansa ai a za a yi samu wani ba za a samu ba in za a samu wace na adami da a wancan wace annabi ne ya yi samu aljani shi ma ce shi ma shi ne annabi sai ma ya gaya maka wasu maganganu ka ji kaman kaman wato akwai alaman kama wannan duk zai zama ba zai zama wato hanya da za a ɗauki shari'a kan wannan ba saboda haka abinda sufa yake yi wajen su duka aiki da manama da mafarki su ɗauko to wannan ba su da ba su da dalili a shari'a balle kuma a ce za a baka wani sabon salati ka ce wai kuma hasala wani salati ma kuma wai matsala ya baka wai baka da baka kuma wa wannan salatin wata hausa ce ibrahimiyya kaga wannan tabara ce inda duk in aka ce za a dauki wannan to aka ga da an rushe da an rushe littafai duka da shikenan kowa sai daina sai daina akari da da abin da malaman hadisi ke cewa wane wane lokacin maza da aka haife shi amma wato yana da idraki ya da sai lokacin matsala amma ba bai ci danyi matsala ba abin abin amfanin fadan haka shi ba za su yi amfani da hadisinsa ba sai idan sun san waya ga mishi to shi yanzu ba mutumin kirki bane bai iya mafarki cewa shi mafarki yayi shi ma ai zai ce shi mafarki yayi a cikin magabata akwai Mahmud ibn Labid a lokacin da matsala ya rasu ya da ida da wayansa amma malamai suna kan tattama wajen cewa ba shi din ma za a karbi hadisin sa ko ba a karba ba saboda shi bi dan yi matsala ba wanda bai kai shekaru ba gashi sai an kuma ana karba kamar Mahmud ibn ibn Rabi' Mahmud ibn Labid shi ba a karba hadisin sa to da yawa akwai wannan za ka ga malamai to in su ba a karɓa hadisan su ba su da ba su yi zamani da mutu Allah amma ba karɓa ba in ga aula wani wanda ya zo bayan shekara dubu kawai ce ya farki kuma a ce wai a ce ba za a karɓa daga wajensa ba shi ta ina je ya ga mutu Allah wannan ba zai yi ba zai lalata zai lalata wato addini a haka mala yace fihi masail wannan akwai mas'aloli al'ula na farko ma'rifatul yahudi bi shirkil asghar wannan wato yana nuni zuwa ga cewa lalle yahudawa sun san shirka karama tun daga shi nan hadisin kutaila cewa yayi innakum tushrikuna ai kuna yin shirka shi kaga wannan yana nuna maka cewa akwai wanda su tsaban kimani ne sun san addinin sarai kawai su wasu dalilan su ne sa hikiru ba za su ba za su imani ba kawai sun ga wasu abubuwa ne da bai musu ba a cikin addinin idan sai suka kafirci ko hasada ko hikiru ko suna neman wani shugabanci da su ba ba su ba ko suna ganin wai dan me za a zo a ba larabawa su suna ganin sun fi larabawa ko kuma dan me za a zo a ba kure shawa ko sa akwai a zamanin ma'aiki akwai waɗanda suka zama ba sa a lokacin Allah ta'ala ya ba ya karama matsalar da annabci su ba sa shirka har a lokacin matsalar su ba sa shirka lokacin aka ba matsalar annabci su ba sa shirka to daga ciki akwai umayya bin abi salt shi baya shirka amma kawai da ya kowa sai ya jin gaji cewa shi wani abu ya tokare shi kan manzo Allah shi dan me zai shi za a aiko kawai shi kenan wannan hidiyu da hasada ya ta saki imani haka sai ta tsare da wannan imanin tasa saboda haka ba ba ba wai abin mamaki ne ka ji wani wanda yake a kafiri ne baka je na faɗa wani abu da gaskiya game da addinin wani ya kanta zai sani ai ma'lumat ne bayanai ne kawai bayanai ne shi wa ya fi shaɗan bayanai shaɗan ko ya fi kowa bayanai sai dai mu ba mu kiran wannan bayanan nashi ilimi muna kiran shi information ne ba muna kiran shi knowledge ba ba muna kiran shi ma'lumat ba ilimi ba ilimi shine wanda zai je sanya ka ka sami ka ƙara samun takawa to shi kaga wannan ilimin ba abin da ya ƙara mishi sai nisan tashi nisan nisa zuwa daga ubangiji ba sai a thaniya na biyu fahimul insani idza kana lahu hawa wato fahimtar mutum in yana da wato son zuciya ana iya samu a nan yana da ƙara mana magana akan su waɗannan yahudawa ne haka na haka na kai zo fahimul insani idan kana da hulhawa muhammad ya yace naka dan haka ne aka yafa fahimul insani fahimtar dan adam idan kana da hulhawa mutakar yana da son zuciya wato ta yanda aka yi in ya fahimci wani abu na addini shi in aka zo masa zai iya zuwa ya kama wani kifadi ga san zuciya kuma ga wani fahimta na ilimi da Allah ya bashi ana iya samun haka a zama abu biyu masu masu kishinsa juna a dan a mutum daya kaga ga dai ilimi dai wani abu ayoyi zai ja maka amma kuma akwai san zuciya wato kaga shi baya aiki da iliminsa bai aiki da iliminsa kaga saboda haka zai je kai kai baro to kamar waɗannan yahudawa zaka ga sun san kaso da yawa na gaskiya amma kuma wannan bai hana sun yi son zuciya ba to wannan kuma jarabawa ce wanda ubangiji ya tarfi shi to kuma sai sai a ta masa addu'a a salisa na uku qauluhu fadin sa aj'atani lillahi niddan shi wancan da yace wancan mutumin hadisi Abdullahi dan Abbas cewa wani mutumi ya zai ce ma sha Allah wa shi'ita sai ce aj'atani lillahi niddan ka san yanki ga ubangiji ne kawai fa cewa yayi wato wannan madalla da wannan abin da na samu ko kuma wannan abin na same shi ne ko ya tabbata ne da ganin daman Allah da ganin daman manzo Allah manzo Allah ba shi da ganin dama saboda Allah yana da shi sai dai kawai ganin daman sa karkashin ganin daman ubangiji yake saboda haka in aka faɗa wannan ba za a ci an an jingina ma manzo Allah abin da ba yi da shi ba amma ta haka manzo Allah ya ce wannan abin an hada shi da ubangiji dan me za a hada tunda aka kawo wannan wawun tashrik wawun tashrik wawu da take wawu da take nuna wa tarayya kamar ana son a nuna a nuna mashi cewa da shi da ubangiji su suka tarayya ta samar da wani abu alhali ubangiji shi ne ya samar da abu shi dai kawai ya zama sanadiyya ne ya zama sila ne mazalla ya kira wani da da wato kini ne ga ubangiji in aka irin wannan sai ma da ce fa kaifa man qala to ina ga wanda yazo yana cewa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka wal baitayn ba'dahu da baitirka da suka zo bayansa a wannan malam yana magana akan kan alburda ne alburda yanzu matasa ba a cika son a karanta ba dai akwai yare a ciki ba ma cewa ka a karanta mu can wajen mu can zariya za ka ga yara ƙanana ne ma haka ake ta da yara ta haddace ta islamiyoyi da duk yan wani waƙoƙi da ake yi haka duk da wannan waƙoƙi alburda za ka tashi zaka suna cewa abin tazakuri jiranin bi salami mazarta dama an jara min muqlatin bidami wannan shine farkon farkon farkon ita wannan amhabatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmad al-barqu fi al-ma'i min ibal haka za ga wato yara kara suna haddacewa shi al-busiri wanda ya wanda ya ita wannan alburda sunan littafin al-kawakibud duriya fi madhi hadil bariya sunansa Muhammad ibn Sa'id al-Busiri ya rasu suna cewa 695 ko da 97 ko da biyar ko da shida to shi ba wa Allah nan ba wai wannan albuda da yayi an gode masa a ciki akwai abubuwa da zaka ga lalle an wato koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan zai sa tuna da girman manzon Allah da fulan da ubangiji ya ma al'umma ta hanyar aiko shi wannan ko shaka ba akwai wannan to amma abin da ya kamata duk a fahimta duk in ka shiga cikin tarajim dinsa ba fa inda aka taba cewa shi wani shekul islami ne ko wani imamu ne min al-a'imma yadda yanzu mu nan kasan yanzu kaga a cewa suke imamu min al-a'imma a lokacin dan kwanakin bayan ake ta takaddama a kansa wani imam ne kaza kaza kaza ba duk in ka je ka duba zaka ga wani mawaki ne kawai ba shi da bambanci da in kaje masallacin idi ko masallacin juma'a ga wannan maka bara da da shiriniya ko da ko da ko da albudan ko da bai ta haka ake shi ma dai dan dan irin waɗannan din ne mu wannan duk bana da irin wannan sha'iran sha'iran nan da suke yanzu ba gashi akwai su sha'iran ma akwai da ga wani lokaci zai faɗa abu na addini ba to wannan ya mai da shi malami ne sai mu yi da komai kowa kawai mun kowa shikenan da mun kowa muna gabatarwa muna jikitarwa daga cikin sama akwai da aka ce haila yau raddi kan ‘yan hakika da sauransu, ya zama malami, ya zama wannan wakan da yake halal ne, ko bisa kalalin bai zama halal ba, shi ba ke gyara kan shi, na zama da shi, ya je wani abu ne yake bai da mace da sallah, don ya zo yana yin raddi a kan wani abu da yake haramun ne, bai da mace da ya zo yana yin sallah ko ya zo yana hana yara su karya ko su caca. Duka da ba dole mu tare kan wannan, amma wani abu da ya je yana yi kuma sai mu ki faɗa mu ce mu koma muna yin karya mu ce shi babban malami ne ta ina ya zama malami yana yana wata waƙe na banza da wufi. babu wani babu kwata-kwata to da shi wannan mutumi sufi ne ba kuma malami ba ne shi ma kuma dan aje ne kawai ana ana ana wato fadanci yanda ka dai ka ba wa suna yi ana shi wannan haka wannan ba Allah yake ba malami ne ba to daga ciki a cikin shiritan da aka tafuka da aka tafka a rayuwa akwai shiritan da aka tafka sosai fa in ku ji kuma ta jama'a sa shi ne aka samu kuma an sami wannan wannan abin alherin da yi yanzu kamar shata ne ba yayi wakan Allah sa ga Annabi Muhammad ba a to kuma yanzu zai akoba kuma a ce shata na shehu Islami ga wanda abu ya za ai ku yanzu ku yanzu ina ba kallon talabijin kuke ba ku ba kila ba ku ga ga amma amma iyayen mu sun san waye shata mu nan da wayan mu mun sha ana samu da wakan shata haka zai aka yi ban ka abubuwan shi kuma yana waka kai da ka ga shi da zai mu yanzu ko mutuwa za mu yi muna gaban rami a ce mana shata malami ne mai da ai ba zai yi ba sau da shi ma a irin wannan dama gazan ne aka samu ya zo da wannan wannan waka shi ma shata ana samu sun fi wani ai masu kyau a cikin makokinsa akwai makoki masu kyau wanda za ka gani an amfana ga wanda in mutum ya saurara to shi shi shi shi wannan wakan da bakin da shi ma ya kawo mana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادثة العمل wannan shine karshen baitin yana cewa ya wanda yake mafi girman halittu ni ban da wanda zan je in face da shi in ba kai ba a lokacin da wato inda hulul hadith al-amal a lokacin da aka sami wata musiba wacce take ta gangame mutane baki daya to ni ban da wanda zan nemi zan nemi wato a zan nemi wato in face da shi sai kai bazan Allah to kaga wannan abin sama da ya kawo shine yana cewa wannan shirka ne shirka ne dan me zai ce misali lokacin da kake cikin wani bala'i mai tsanani ma wanda alharithul amali bala'i mai tsananin da a lokacin ba a neman kowa ya zo da da agaji in ba ubangiji ba to ce kuma daga bazan zaka zaka zaka dogara zaka nema faka kaga wannan shirka ta Allah ta'ala wannan shine abin da su shi nan mala yake fada to wai daga baya kuma su su su masu masu daure mishi gindi sai suka ce a wai wannan ba a fahimce shi bane wai wai an zo kawai ana musu mugun fasara da su su su yi abin da malamin su yake cewa su shi malamin su ne su wai abin da yake cewa shine wai wai ban da wanda zan fake a lokacin wato babban masifa da suke faruwa a bigiran tashin alkiyama tunda za a je wajen annabawa kana da su kana da su kana da su za a je wajen manzo Allah dan haka ni ban da wanda zan fake da shi sai kai to shi kansa ko a wajen fajen kiyama manzo Allah shi shine zai yi wannan aikin ko Allah ta zai ba shi izini izini zai ba shi manzo Allah bai shawo indahu illa bi idnihi wannan sai an je ya ce ya je ya yi bauta sannan zai samu izini saboda haka mutum ne sufi ne inda misal kaddara shi wannan mutumin da ma san bai da wasu maganganu a gaba ko baya ko na baitutukan da ya je baran-baran masana sai ka zo ka ce wacin nan baiti ɗaya ne bari ka masa yaran fasara amma yanzu wannan baiti idan ka danne ta kai mata wai kyakkyawan fasara to sauran baitutukan kuma yanzu haka da su kwanaki ne kwanaki mala ya kawo ya kawo wannan baitin aka zo aka ce ya ma ja baitin wai ba daidai ba to sai me qur'ani ne ja ba daidai ko qur'ani aka ja ba daidai ba ka jarawa ko qur'ani ne aka ja ba daidai ba wajen fa'un ya sa wawun ba sai ka jara ba balle wajen wasali ne kawai sai ka jara jara mu gani duk ba na ba shi ake magana ba ana ka gama gabatarwa da jikitar kama da iraba sai a zo a tambaye ka kuma meye abin da aka faɗa daidai ko ba daidai ba suka zo ka ce wani fasarar da aka musu shi wannan wai ba haka ba ne kaza kaza kaza kaza kaza to shi tun da dama wannan bawan Allah sufi ne kuma yana yare yana magana ne da yare da kuma wato fahimta irin ta sufayi magana a cewa za a wani kallafa sai a mushi wani fasara mai taso ba ba kuma za a zalunce shi ba aka ce wannan abin da yake magana shine wato neman fakewa da manzo Allah har rayuwa ma wannan tabbas abin da yake neman fakewa da manzo Allah yana neman fakewa ne a daga cikin bakin sa wanda wanda idan mutum yana son ya ci da irin wannan a ci daga ci akwai inda ke cewa fa inna min judika dunya wa darrataha fa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam to wannan me zaka ci kuma yace daga cikin baiwanka kai manzon Allah shine duniya da kishiyan duniya ba suna cewa ai duniya da manzo ba to yanzu kawai da an riga sun cewa mutum a wurin sufa ya tashi ya zo ya faɗi wannan magana sai ka zo kana mishi wani asara sai ka mishi tawili mai girma a za ka bukatar haka kuma ya ƙara yi can gaba yake cewa daga cikin ilimin ka kuma akwai ilimin lauhin mahfuz da kuma kalam alkalami wanda mazala ya san wannan saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan ma ka kallafa ma kai ne da su kallafa ma kansu sun dawa da kalami sun suna ta gyare-gyaren waɗannan fasahohi suna kawo wani fasahohi suna yi tawili ta'awilat muhtamila ba'ida saboda haka mutumin sufi ne shi ba wani malami bane balle ka ce za mu da kuma da wani ahli sunna jama'a ne ya yi wani kuskure guda ɗaya to amma yanzu misali in an zo kan wannan baiti ya yi kuskure ka yi tawilin kai can gaba ko zai a sashi samun ya ƙara yin wata kai can gaba za a ƙara samun ya ƙara to ka abu ya lalace kuma kamar shi mai diwani ne duk wani duk yanda za ka yi kai kai ta yi wajen ka kai mishi ka kare shi sai ka je nan ka sa ka je wani baitin nan ka je ya na barbara sa na tauhidi sai sai sai su yi wani gyara mai kyau in an je can gaba kuma ya ƙara wani saboda haka shi ba zai ba zai dauki wannan baka kyale shi kawai a ce yayi kuskure a huta kawai yayi kuskure mu huta mu kanmu Allah ta'ala ya kyauta a lokacin ko to bari mu kare mu kare masail الرابعه نهدو ان هذا ليس من الشرك الاكبر kuma wannan baya cikin shirka babba da kauli sau da faɗin manzo Allah yamna'uni kaza wa kaza kaza da kaza na hana ni in hana in hana in hana ku al-khamisa na biyar anna ru'ya salihah mabarki na gari min min aqsamil wahyi daga cikin kaso na wahayi wannan duk da malam bai kawo hadisin ba ya dauko hadisi ne hadisi na Abu Sa'id al-Khudri hadisi na Abu Huraira dake cikin as-sahihaini bazalla na cewa a ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah mafarki na gari wani bangare ne guda ɗaya daga cikin bangarori 46 na annabta wani mazala yana magana cewa za a zo a wani wahayi a ba abin da yake magana kenan ba dan ai daga cikin daga cikin wato abin da ake fara ma annabawa annabtan su da shi shine aruyar salihah in guje gudu hadisin Aisha daga cikin sahihaini da take ruwaitowa wahayi farkon wahayin manzo Allah sai ce farko abin da aka fara manzo Allah shine a ru'yar saliha shine mafarki na gari wanda yake na gaskiya babu abin da zai gani a mafarki illa yana farkawa wannan abin zai zo zai zo kamar wato yanda aka tabbatar rana za ta yi ko alfijir zai ce to shi haka zai ga manzo Allah abin ya tabbata wannan tushe ne na farko tautsi'a ce shimfiɗa ce ta farko da aka yi wa manzo Allah wanda ke nu ishara zuwa ga annabtansa to wannan kuma yayi saura akwai wannan gobe shirata ana iya ganin wannan amma ba ana magana wai za a zo a rahoton wani tunda shi ma wai juz'un min min 46 juz'an min min nubuwa ne kawai a bashi wata shari'a ba wanda ba haka ba da yake magana ba ai kaga shi ma kufai nan da yazo ya gani zuwa wajen manzo Allah ya tabbatar lokacin da su Umar ibn Khattab da da da da shi da sauran sahabbai suka yi mafarkin kiran sallah zuwa wajen manzala suka yi aka tabbatar da kiran sallah saboda haka ire-iren wannan abubuwan duka wato ilhami ne ubangiji ke yi kuma bishara ce ubangiji yake ma bayinsa asadisa na shida ana haƙar ta kunu sababin li shar'i ba'd al-ahkam mabarki takan zama dalili da ke sa a shar'anta wasu daga cikin hukunce hukunce eh ko gashi ko ya faru kiran sallah yanzu da muke yi sallar mafarki ne hali da aka yi masha Allah wa sha Muhammad daga ciki duk da ba shi ne shi kadai ba inda akwai hadisin Abdullah idan Abbas akwai hadisin Qutayla da ya hana wannan daga cikin abin da ya san muka samu shari'a an dalilin da yasa aka hana fadan cewa masha Allah wa sha Muhammad aka wawo ta shi tsakani shine wato mafarki da shi Qufayl ibn Sakhbara yayi a ina ganin tun daga wannan yana dan tutu sai mu dakata anan insha Allah ta'ala muka zo ko da na manta kar a bari in shiga wani babin akwai dan karshe da zamu yi akan babi na tawassuli da kuma kawo wasu abubuwa da wawo za mu saki zamu dan ƙara daure kafin mu shiga babi na gaba babu man sabbar da harafa kad Allah sai mu shiga insha Allah ta'ala abinda baka tardi Allah ya ba mu lada abinda muka kusura Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh